أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna tara ga watan zulki'ida hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 25 ne ko? ko da 26 ne 26 ga watan 4 na shekara 2026 miladiya ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi da yake mana bayani akan ibadodinmu a sa fahimta ta mazhabar imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babun biyu ma shakalal biyu babun kasuwanci da abin da kuma ya shafi kasuwanci mun tsaya akan gabar yau shine darasi na 81 ko insha Allah wancan na 80 yau zamu na 81 kuma ina gani dai na sa alama wala tajuzul wadi'atu haka ne nan ne ko yawa eh ku ba su fashi shafi kenan ku ba su fashi kwambiyan ne wala tajuzul wadi'a shafin ba ga shafin ba to ku muke jira ba komai ba ku gani ba wala ta juzul wadi akto barin cek bismillahir rahmanir rahim wala ta juzul wadi'atu min ad-dayn ala ta'jilihi wala ta'khiru bihi ala ziyadati fihi wala ta'jilu 'aradin ala ziyadati fihi idza kana min bay'in ولا بأس بتأجيله ذلك من قرض إذا كان الزيادة في صفته شنو بو تو مالتي yanzu kuma gabar da zamu tashi wala tajuzul wadi'atu min ad-dayn ala ta'jilihi baya halatta mutun ya sararar da bashi akan ya gaggauta shi wala ta'khiru bihi ala ziyadati bihi ko kuma a'a a jirkin tashi amma da sharadin za a yi maka ƙari wala ta'jilul aradi ala ziyadati ko kuma a'a a gaggauta wata kaddara da niyyar amma da sharadin za a yi ƙari akai iza kana min bai'i idan ya kasance na kasuwanci ne to duk waɗannan shari'a ta hana wala ba a sabi ta'ajilihi zalika amma babu laifi ana iya gaugauta wannan min karadin idan ya kasance daramci ne iza kanat ziyadatu fi sifa idan ya kasance karin akan sifa ne an samu to shine yanzu mun fasara kan maudu'i kenan sai mu dawo sharhi to ba su shafa fashi sansan daga sama ko da ƙasa ta sadara ta biyar da ƙasa an gani to yanzu mun shigo ta matsala wata matsala ce ta ɓangaren har yanzu kasuwanci mala ya ce wala ta juzul waje a tuminar daini alata ashili baya halatta a musulunci ka sararar da wani ɓangare na bashi amma da sharaɗin a gaugauta bashin wannan matsala mashahuriya ce ita ce matsala ce kuma ta malaman fikihu suna ce mata da wata ajal ma'ana in ka sha wata matsala da malaman fikihu suna ce da wata ajal ma'ana sarayar ka gaggauta ma'ana zubar da wani bangaren haƙƙinka sai ka gaggauta ba a gane ba yaya sura take ya ga misalin shine mutum ya ce wa ma'ana kana da bashi ga wani mutum daban amma wani bashin zuwa ga wani ajali da aka ambata ka ramci kayan wani ko ka ɗauki baka bashin ka ɗauki bashin wani kun yi da shi wani ba ni bashi ya baka bashin kuma bashin alhamdulillah alhamdulillah ku shigo da shi da yaran eh a shigo ciki a gaisa da uwa ba alhamdulillah mas'alan nan shine ala misali mutum yana bin wani bashi kuma bashin kun yi da shi ila ajal zuwa wani ajali wani ba ni bashin kaza misali ka ce wani ba ni kana da bashin dirhami 100 zuwa wata guda ma'ana kamar wancewa ne shi kasabta min shi kaɗari zuwa wata guda kike nan an yi ka bashi ana cikin haka ka bashi bashin jika ɗari ko dirhami ɗari sai bayan wata guda kun yi da shi dele na zai baka kaza to kuma a tana cikin haka sai wata bukata ta kama ka kai mai bashin kai da kake bin jika ɗan can kun gama jirgin da musulunci ya halatta ka bada bashi ka bada bashi ka sa mushi ajali sai bayan wata zai kama ka to ana cikin haka wani bukata ta kama ka kake son kuɗin kai kuma ai deji a riga ajali kenan yanzu lokacin bada bashin bai yi ba yawwa sai yanzu sai ka ce mishi to wane yanzu abin da nake so da kai kaga bashin da nake bin kana jika 100 ko dirhami 100 lokaci bai ba ni kuma yanzu ina da bukatar kuɗi kenan saboda haka bai a shari'ance ma da mun bai dace ba ma in neme ka ba kenan a shari'ance ma bai dace ba in ba ma in zo in ce ka bani tun da lokaci bai ba to amma yanzu ni kuma ina da bukatar abin to shine sai ka ce mishi yanzu ka gaggauta yanzu a yanzu da yake so da kai samu mun jika hamsin ka bani ko dirhami hamsin in ka bani ni kuma na sarar maka da sauran hamsin kun gane matsalar dele bai yi ba to yanzu amma saboda dele bai yi ba yanzu ina so ka bani jika hamsin ko dirhami hamsin in ka bani to ni kuma na bar maka sauran hamsin to shine musulunci ce an hana ba a yin haka me ya sanya saboda mutum ya gaugauta abinda yasa shari'a ta hana haka saboda ka gaugauta wani abu kafin lokacin waje bashi kenan yanzu alƙida wani abin kamar ya zama ramce ne kenan ka gaugata kamar mi yanzu shi mai badawar kamar ya ramci hamsin ne ko jika hamsin ko dirhami hamsin amma mi a wuyansa kuma akwai jika ɗari zai biya idan lokaci ne yanzu kamar ya ramci hamsin ne amma idan lokaci ya yi nawa zai bada dari zai bada su su baraka wannan shi ba sai musulunci ya hana ta a ba a yin haka kenan yanzu in lokaci ya yi imi zai kawo jika dari zai kawo kenan kaga anan ya zama ramci ne da ƙari to dalilin wannan illa musulunci sai ce a ka'ai in ma har hakan ya faru aka ce to ya maida mishi kayan shi maida abin da ya karba ne yanzu idan lokaci ya yi na wannan bashi dele da suka yi yanzu ya je ya bashi kayansa ma duka duka shi kada wannan musulunci ne saboda hikimarsa akwai wani abu wannan hikimar take cikin musulunci sai ya hana ce ba a yi saboda in ka ɗauki kadiyar in ka ribe ta karamci hamsin ne ka ba da shi kaɗani sai musulunci ya hana saboda haka wannan shari'a ce ta hana shi ne ake ce mata masa'ala da wa'adda sararen kagagwar tafiya kenan lokaci ya yi zaune to musulunci ya hana ka an ji wannan ƙajiya guda ta biyu ya ce kuma waka za لا تجر جهة من الدين على تأجيله ولا تأخير به على الزيادة haka kuma bai halatta shi ma ka jirkinta bashin akan zaka ƙara ma mutum mun shi wannan shi yanzu wannan ya sarar ya gaggauta to haka kuma bai halatta ka jirkinta akan kuma ka ƙara ma mutum shi ma a jahiliya haka suke yi shi ma ne ya zama ke ne ramce ne da ƙari ka ba da ramce an ƙara maka abu ne ita ma wannan mas'ala malaman fiƙi ita kuma suna ce mata akhirni wa aziduka ita kuma sunanta akhirni wa aziduka ka ƙara mun ma'ana jirkinta mu sai in ƙara maka misali shine mutumin da ake bin shi bashi yanzu kuma an ɗauki dele kamar shi yanzu ɗauki wancan mutumin da ya ɗauki bashin jika ɗari ko dirhamin ɗari zai ba da ƙarshen wata kaga yanzu a nan shi wanda yake bin bashin ne yake gaugawa sai ya ce to kawo mun ba hamsin in sanar maka da wancan ina ba da kuma ne to yanzu shi kuma yanzu shi wanda ake bin sai delen ya yi watan ne cika to shi kuma yanzu bai da shi ko bai kawo ba sun yi da shi cewa dele wani wallahi kudin da na bukata ne kudin mutane ne kaza kaza da ya ce wallahi na ka maka da wata yana cika zan kawo to yanzu sai kuma watan ya cika sai bai ka ba yanzu sai ce ma wancan mai bashin sai ce to abin da nake so da kai ka kara mu lokaci ka shirkinta mu ni kuma yanzu zan kara maka wani abu kenan yanzu maimakon shiga ɗari zan kara maka ɗari da goma ko ɗari da ashirin ita ce kenan akhirni aziduka mana jirkin tamu ni kuma in kara maka to kaga tunda ya san akwai riba sai ce to shikenan to shi ma musulunci ya hana duka kenan waɗannan matsaloli da kwantarar inda da wacce inda duka musulunci ya hana ba a yi ina ba ta kun gane matsalar to shi ne da wala tajuzul wadi'atu min ad-dayn ala ta'jilihi wala ta'khiru bihi ala ziyadatu baya halatta ka sararar da wani bangare na bashi dan a gaukauta biyanka ko kuma a jirkinta ka jirkintar da bashi dan ka kara ma wancan musulunci sai ce ya hana wannan yake masala ta farko an babu wannan sai ta gaba ce wala ta'jilu arjin ala ziyadati fihi iza kana min bai'i haka kuma baya halatta mutum ya gaugauta kadara wata kadara ta kaya akan shi ma zai kara masa amma da sharadi iza kana min bai'i idan ya kasance na na kasuwanci ne na kasuwanci ne in dai na kasuwanci ne to shi ma bai halatta shi kuma menene nan shi kuma yana babin ma'ana kamar mutum ya sararar ma mutum kansa lamanin kenan zan kara maka to amma zaka sarar ma mutum da lamaninsa yaya misalin yake shi kuma kamar mutum ne yana da kaya tufafi ya ce to kamar a ce kwamfule 100 ko kwamfule kaza kaya dai kaza tufafi to sai ka riga ka siya mutum ne yanzu yana sai da kaya irin kayan shaguna kayan ɗinkin nan ko kayan tufafi sai ka zo ka siya kwamfule ɗari musamman yanzu mu kadara irin masu kayan in najeriya ba suna kaya irin kayayyakin nan ba masu kayan aiki kubuta da waye da sauransu to sai ka siya guda ɗari da ka siya sai ka ce ma mutumin wanda ka siya a gurin shi ga shi kun yi ciniki ka zane e lalagan to ga kudin ka ya lissafa cif haka ne haka ne ina kaya ga kaya ita to za mu nake so ka ajiye mun daga bana zo na dauke su ko yin ciniki komi da komi ka biya shi amma mi yanzu ya ajiye maka kawai shi ajiyar kaya ne zai maka har sai daga ba zaka zo ka doka kenan yanzu dai kayan ka ne ba kayan shi ba ki kenan mi ka bashi ajiya to shi kuma wannan bai san wannan ajiyar ka ce mishi to ka bar shi a gurinka yanzu dai ban da bukatar sa sai daga bana zo karba to kai kuma kai ma baka san ko ko ya cinye maka guri a a kai kuma kana tsoron kai ma ko gurin naka ba amintacce bane ba za a zo a sace ko wani abu kuma kai ma ka shiga ramuwa ka gane sai ka ce mishi to shikenan ya tafi kwana biyu sai ka ce mishi wane Allah wannan kayan naka ce a kai har yanzu ne yanzu wannan kayan ne ka rike su je tukwa in ma wani abu zaka yi mamar ka yi da su kafin warware su kai kuma a'a ba mamaki ya cinye maka guri ne a'a ko kuma ba mamaki gurin ne kake tsoro kai dai wannan lamanin ma na ku gane anan lamanin nan nakan shi ne fanka su kake so karbi da shi sai ka ce wane eh zo ya ce ga Allah wannan kayan naka ga kayan kan nan ka ɗauki kayan nan hamma zan ƙara maka guda biyar kwamfule biyar kyauta zuzu Allah ka dauki kanka zan kara maka complete biyar kyauta kun gane da Allah zo kai yanzu kaga anan ajiya ce aka wuce amma saboda wannan lamanin yake so ya rabu da shi tun da Allah zo dauki kayanka ni kuma zan kara maka complete biyar kyauta sai ka zo ka doka ya kara maka complete biyar kyauta to shine sai shari'a ta ce a bai halatta ba saboda ni muƙabalar wannan sarar da wannan lamanin shi ne dalilin da ya sanya aka baka biyar ina sai musulunci ya hana ce a'a ba a yi kun gane wannan gabar ita ce wala ta ajilu arajin ala ala ziyadati fihi idza kana min bai idan ya kasance na kasuwanci ne in na kasuwanci ne wala ba a bi ta'jilihi zalika min qaradin idza kana ziyadatu fi sifa amma babu laifi kun ga ce da sharadi in kayan kasuwanci ne kenan kayan kasuwanci ne harka ce ta yan kasuwa to ba a yin haka to amma babu laifi a gaggauta shi min qaradin idan na rance ne in rance ne ba kasuwanci ba iza kanat ziyadatu fi sifa amma idan ƙarin ya kasance a cikin siffa ne anan in kadar tarance ce to malamai suka ce ya halatta da sharadi guda biyu na farko kadarar ta kasance tarance ce ba ta kasuwanci bace ba in rance ne ka ba mutum in yace ya a'a wani zo bi zan kara maka to na in rance ne to ya halatta amma in kasuwanci ne kayan kasuwanci ne bai halatta ba na biyu kuma ce isa karita ziyadatu fi siffa idan kuma ƙarin ya kasance yana a cikin ma'ana sananne ne a siffa ce yaya yake a siffa ma'ana ya kasance kayan tsofi ne ko kayan marasa kyau ne sai ce wane ita zo ka ɗauke kayanka amma zan baka masu kyan yan kawo su original ko masu kyau ko sabi zo ɗauke zan baka sabi ma'ana kaga ya mishi haka don ya gaggota ne zai kwashe kayan shi da waɗancan tsafi ne ko kuma an siyan model ne yanzu wani an ka nubo model ka gane zo ɗauke kayanka in baka sabon in baka sabon model ɗin nan kai dami don dai ya raba ka da wannan nauyi tarin haƙƙi ne akan ka nauyi ne in wani abu ya samu a kai ne kake da rabuwa kai kuma kana so ka rabu da shi sai ka mishi haka to anan sai malamai suka ce shi ma ya halatta nan tun da ba bangaren kasuwanci ba ne ba ya halatta wannan sharadi shine ce iza kanat ziyadatu fi sifa idan karin a siffa ne ma'ana abu ne da yake sananne na gaba yace wa man radda fi qaradi aksar adadan fil majlis al qada'i faqad ikhtulifa fi zalika iza lam yakun fihi shartun wala ayy wala adatun فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه to yanzu an gama da waccan gaba yanzu kuma ga wata gaba wa marradda fil qaradi yanzu mutun ne ake bin shirance faradda aksar adadan yanzu da yazo ba da rancen sai ba da fiye da abin da aka bashi fi majalisar qada'i amma fa a wajen hukumunci a gaban mai hukunci a gaban kenan sarki ko a gaban alƙali sai ba da aksarin abin da ake bin shi ana bin shi shika goma sai ya baro shika ashirin ko ana bin shika ɗari sai ba ɗari da ashirin ko ɗari biyu amma a gaban mai hukunci kuna fahimta? faƙaɗe ku fi zalika to malamai sun yi saɓani a nan to shin zai karɓi wannan ƙarin ko ba zai karɓa ba izalam ya kun fi shar'u idan ya kasance a cikin babu shara'i wala ayyu ma'ana babu wani shara'i a kai wala ayyu kuma babu wani alkawali ko kuma wani a'a abu ne da yake al'ada ce ko abin da haka ake wala adatu kun ba al'ada bace ba fa ajazahu ashhab anan imamu ashhab sai halatta shi wa karihahu ibn qasim imam ibn qasim shi kuma yace a a makaruhi ne dukkan su malaman mazhabin malikiya ne kuma dukkan su manyan malamai na cikin mazhabin malikiya kun ga wannan sabanin fahimta ne kadiya ce aka kwankwasa ta ba sun saba ba akan nassin ayar alkur'ani ko hadisi ne ba a akan fahimtar ne zamu dawo ba mu dan warware wala mai jisu shi kuma imamu ibnu qasim ya ce kai bai halatta ba mu dawo yace wa man radda fi qarajin aksar adadan fi majalisil qada wanda ya maido da ramce fiye da adadin amma a nan gurin da ake hukunci lokacin da ake hukunci kuma kana qabla ajal aw ba'da ma'ana kafin lokacin ramcan yayi ko kuma bayan lokacin ramcan duka dai malamai suka yi sabani a wajen halatta shin ya halatta za a iya karɓar wannan ƙari ko ba za a iya karɓa ba suka ce idan ya kasance babu wani shar'i ba shi mai bashin bane ba can da kuka yi zai kuwa abin da kuka yi shar'i ba cewa da shar'in ka zo zaka kara mu in an yi wannan sharaɗin haramun ne bai halatta mun gane yanzu babu wani sharaɗi kawai wani ka ba ni ramce zan ka muka ramce kaza kaza har abu ya kai dai aka zo dai gaban hukuma babu shari'i to yanzu kai dan a samu arabu lafiya ne ko kuma wani bukata kai ka ce to gashi gani na kara masa ma to dai to dadin bashin ne kaji a'a ko kuma dan ka sauke wannan nauyin ne ya sanya oho dai shari'a dai ta dai ta baka dai dama shi dai babu sharadi ba ku yi sharadi da shi a can ba in kun yi sharadi da shi a can to haramun a'a yanzu ba ku yi sharadi ne ba kamar magana da wannan wanda ya faɗa a'a daɗin bashin ne kaji ka ƙara a'a a'a da bashin ne yake damun ka dan ka samu ka sayar da abin kai kokari ka kace daidai gashi dai da arabu lafiya to anan in wannan ne to shine malamai sai suka ce akwai sabani in dai babu wacce sharadin baka sharade ba ce mishi ba ni ba zan baka ramce ba sai in zaka kara ranar da zaka kawo kuma wala wala ayi haka kuma babu wani alkawali shi ayi nan gudi bata wannan wannan dan kun zo da yake dalibai ilimi ne wala ayi inna kuna ga ta kalma tana mana kamar alkawali ba ku yi alkawali da shi ba wala adatan kun ba al'ada bace ba ba sharadi ba alkawali ba ba kuma al'ada ku bane cewa idan mutum ya dauki ramce in an in ya dauki ramcen dala goma in zai kawo dala 15 zai kawo ko 11 duka babu waɗannan kun gane da kudu idan na wannan ba a jazabul ashhab imam ashhab yace in duk babu waɗannan an bincika duk babu waɗannan abubuwa yace kai ya halatta bari mu karasa tukun to mu je kaɗe wannan da wadda an kawo mu kawo hujjar na akwai tawilin da lokacin da ke bukatu in na san in ka bani in na kara ma babu da ke don gobe da jami'in kowa ka bani shi zai faranta mura da zuwa ba ki karin nan da ke yin ke faranta mura kake kana gyara mu ya sa da ke kara ma wannan to shi ne yanzu dai muna kan gabar kenan in haka ne babu wancan sharaɗa ya ce babu sharaɗi babu alkawali babu al'ada an gane kawai haka nan ne kai niyya ka kawo to yi mujiyar ɗauki naka ne daɗi ne ka ji ka kawo kun gane in haka ne kenan shi yanzu mu ɗauki misalin wannan ko daɗi ne yake ce ya ƙara masa to shi ne a nan daga cikin manya-manyan imamai shugabannin mazhabar malikiya shi da akwai imam ashab fa a jazahu sai ce in haka ne ya halatta me yasan ya shi yake ya halatta ga hujjar shi sai kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahsanun nasi ahsanahum qadaa wa khairukum ahsanakum qadaa sai kafa hujja da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce wanda ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa alheri a cikin al'umma shine mutumin da yake da saurin biya bashi da an baka abu kai kan Allah Allah kake da ka samu zan kawo duk mutumin da aka bashi abu yana kokarin Allah Allah yake zo biya to wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan yafi kowa alheri wa khairukum ahsanakum qada manzon Allah ce fiyayyanku shine mai saurin biyan bashi ashe kun ga masu marasa biyan bashi masu taurin bashi na ya zubillah mutane musulunci ya yayi abu ne da bai da kyau zalimci kuma da yawa su suke sanya ake hana mutanen ma bashi wannan ya zo da bukatar akwai abin amma saboda wane ya yi wane ya yi bai ji daɗi amma sai ya shi gun ba mamaki a wannan lokacin yana cikin tsananin abu ma shi ya kamata abin to yanzu hujjar imam ibn ashab sai ya ce ya kafa wannan hujja kenan anan zahiri imam ashab shi ya halatta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan kaga kamar mun dauki maganar wannan kyakkyawan dadi ne ya shi ya biya ko kuma a'a mutum ne mai kyawawan halayya ya ga gare ya haka to sai imam ibn hazab ya ce ya kan hujja da wannan hadisi sai ya ce shi a nashi fahimta ya halatta na'am to eh eh mm to kan eh eh wannan yana tambaya ne kamar nera yake cewa nera kun ga abu ne da take karuwa yau ta hau ta sabka ta hau ta sabka to sai karamci mutum karamci kudin mutum 40 yanzu lokacin biya ta karu sai ta koma 50 ko kuma a'a lokacin biya ta ragu sai ta koma 30 ta yi kasa to yanzu ya za a yi ƙarin za a bi ko rakin za'abi ko kuma wata za'abi shine tambayar ka ko haka kun ji tambayar eh wannan ana yi ta wasu wanda suke ji daga nesa kaka sai amsar ba tare da sun san tambayar ba saboda haka abin da yake ana a shar'ance abin da ka doka shi kake biya babu zancan nan zancan ka karu ta ragu wannan ya rage naka ne ina ba ta fahimta dubu arba'in ka karamta a wajen mutum ko shekara nawa yayi dubu arba'in wane yana bin karsa a rubuta wane yana bin wane dubu arba'in an zo dubu arba'in za a bada ina ba ta gani kana bin wane jika kaza a a rubuta jika kaza in za a bada wane shi ne kawai a shari'arci insha Allah wallahu alam kuma Allah gana eh eh to wani yana tambaya yanzu ala misali to in sauya kudi ne aka yi ai sauya kudi in aka sauya kudin anan akwai balar in kudin ai kenan balar in da ya bada na wannan kudin daidai kudin shi kuma za a bada shi ma kuna gane wani yana ke tambaya shi ma bari mu sake rani wani yana tambaya to in ci kudi ne aka canza in an canza kudi kenan daidai balar in jika 40 in aka bada kenan yanzu a sabon kudin daidai wannan jika 40 ko kuma dubu arba'in shi ne za a bada mana daidai kimar wannan abin za a bada ko da an canza kuɗi baya karuwa baya raguwa da sauransu wannan kawai abin da aka bada shi ne zaka a da wannan wallahu alam insha Allah to akwai ta tambayar ne to minu to gurin gurin ina jiwa gurin ne na to yawwa na gaji wa kariyahu ibn qasim to yanzu mun shi ibn ashab ko izin ashab yace ya halatta kaga shi ga hujja shi da kawo ibn qasim sai yace kai wannan abu ne yace ko an yi da shirin hada tunda asalin abin shi kuma sai koma kan asalin haramcin yace ko an yi wannan ko ba ko babu wacce sharadin yace abu ma'ana kenan abun akwai shi ba a cikin sa yace zamna akan haramun sa kawai in bai halatta in ka ba mutum bashi a ƙara akan abu yace kawai babu zancen a bincika dadi ne ya sanya kaza kaza shi sai ya tsaya akan hukuncin shi na farko ina ba don gane cewa ba a ba da bashi idan ka ba mutum bashi da sharaɗin cewa za a ƙara maka miye sunan shi riba a wani ayi haramun ne ko to shi ibn kasim ya ce kai shi kuma yana kan a wancan hukumci shi ya ce ko da waɗannan sharaɗin shi ne bai gamsu ba sai koma akan wancan hukuncin kunji da biyu amma kuma kaga shi kuma ibn asqar sai ya kawo akan waɗannan da sauransu kenan kowanne ka ɗoka wanda ka dai kakkai son kai kadiba hujja wadda tafi kwari wadda kafi gamsuwa a kai ina ba ta fahimta inda ba a sa san rai ba so shi kenan kenan kokari ne dan suka yi shi sai kuma asalin mas'ala kawai yana na a matsayi kenan aka bar mutane ma ba mamaki kamar da yawa kuma mazhabin malikiya tana da wata ka'ida da sauran mazhabin ba su ba su akwai wani karin magana da malam bahaushe yake cewa a ba gawa kashi dan mai rai tsoro ma'ana ko a tamna aya a tamkar tsakuwa don aya ta ji tsoro kuna fahimta mazhabin malika take da wannan ka'idoji wanda sauran mazhabobin ba su da shi kuma a zahiri zan ga matsanani ne amma gaskiya wannan hukuncin mazhabin malika agalabiya ya fi tafiya musamman ma da mutanen zamanin yanzu dan da yawa in aka yi sakaki ta wani bangaren da an ma bawa sakaki to kawai sai gashi kuma ya fada wani gurin ma'an shi sauƙi ne gare koko sauƙin malakiya hukunci sauƙi gare a ba sau sauƙi gare su ba su suna tsanantawa malikiya suna tsanantawa to kuma tsanantawa su yafi ma'ana me suke kafa hujja idan ala misali yin nafila ai kaga ba farali bane ba to amma su hisu tsananta abu ne mai lada me yasan ya suke tsanantawa kaga nafila ce amma hisu tsananta a dinga yin ta musamman wannan sunanin rawatib da manzo Allah ya ce ayi hudu kafin azhar bi bayan azhar waye da sauransu sai tsananta su sai su ka hujja su kawo procedure wanda zai nuna kamar abin tsanani in ka bar su ka aikata haram kuna fahimta to mazhabin malikiya tana da wannan abu me yasan ya hujje su suka ce dan adam yana da wani abu in aka bar shi aka ce kai wannan ai mustahabi ne in kaga dama kai eh yace ana na ana nan tun wata yana yi kai sai fasa idan zuwa yau haka in yana yi kaka wata kawai kai ta abin da bayi ba kawai sai fasa tunda mustahabi kaga nan ya rage maka salada in yana yi koda kadan kadan yake yi kaga yana samu lada yana kara maka salada to ya fasa to ba illar ba fasa ba ce ba in yana yin barani to amma matsalar daga lokacin da mutum ai aka sassanto da yayi saukin nan to kuma karshe sai kai ga wasa kuma da farana kamar mutum ne dan guri ne sai ka sai mishi dauko dan jakuro nan in ya dan jakura nan in ya wata ya wata ya walala ya sai shi ce wannan gurin ma ya mishi kadan sai ne kuma kara yin gaba kuna gariya can ma kuma in ya dan kara gaba kuma wata ran zai ce kai da ma haka kai da yanzu ka bar gidan ya ce in mutum ya gida ya ce da ma a ce to wannan kare ne ne ma inda zai samu kare ne ya ce to da ma ya zama hudu kuna gane sai ga kullun ƙara guri ƙara koma yace to in wajen ibada shi dan sai dinga sa maka kazala kana wasa da farali in ka bar nafila kai in ka bar nafila to wata kuma wasa da mutum da farali in kuma aka shiga wasa da farali yaya an hallaka to shi ne eh da bar suna kuna gane to shine sai suke sai su hana ka sakat a wajen mustahabu domin in baka bar mustahabu ba kaga farali yana nan yana tafiya ne da duk da aka yi insha Allah ka samu tsira kun gane ka kariyar malikiya kenan ka abarka in aka barka take ciki kamar musamman kuma a mutanen mu yanzu da ka cike mene ne to ai mustahabi ne kai ai sunna ne to ko ai ba ko ta sunnan da ake kaza ba to shikenan daga barin sunnar sai kaga an koma kuma ana dan eh eh eh da sauransu yau to kaga dai yaro kwarai barakallahu fik a yau ma'ana a yau hukumci hudud don in ala misali mutum yanzu an zartar da wancan wancan ya yi kisa an zartar da hukunci an ma wancan wancan ma an ma wancan an yi daya an yi biyu an yi ta kai wannan abin fa da gaske sai ga an bari to amma wani ya zo ya ce to a yi hakuri wallahi ka zane ba ne to an bari gobe ma an sake wani ya zo ya tabbata da Allah ya hakuri an bari jibi ma to shi kenan kuma sai abin zai lalace kuna gani to mazhab malikiya ita tana da wannan ma'aunin da sauran mazhabu ba su da shi to amma kuma gaskiya ni na buga musuwa da ma'aunin maza hey um amma sai mutun ya karanci usulul fiqh zai kare kaidodi a wasu kaidodi da su mazhab malikiya suke da su na usuliya wanda sauran ba su da su kuma tafiya akan hakan wallahi ya fi sun ya mutu rike addinin sa amma da haka sai ga mutum yayi sakaki da addini ma ga shi wata ranka sai ku same shi da mutum mai addini yanzu ku same shi kuma ya cike da addini ma kai sunna ba kaza ne sai ga ya watsar to aka kuma an shiga an Allah to shi ne abin da wannan mazhabin malikiya suke to da ya ga hukuncin su yayi dan tsanani to tsananin nasu nan yana da amfani fi sabilillah saboda kullun suna maka tarotaro ko ba ko ta ace ne ka tsira da ladan faradinka kuna ganiya in aka san dan aka maka wannan tarotaro to ko ta ɓace ka tsira da ladan wajibi mana ka sauke haƙƙinka na Allah da yake binka sai a zama kare babu zin damu zai cewa da rahama ta ta ubangiji da sauransu to amma ne in aka bar ka kai sakakin nan sai ka kai sarki faradin ma ana neman cika cika kaga gare to yana da cikin wannan hukuncin da suke insha Allah falala ake yawan bada sosai ake nema Allah tsaka da to wa mana alaihi to muje ko wa mana alaihi dananiru aw darahim min bai'in aw qaradin muajjalin falahu an yu'ajjiluhu qabla ajalihi wa kadhalika lahu an yu'ajjila al-uruda wat-ta'ama min qaradin la min bay to yanzu hukunci na gaba ce wa mana alaihi da nabiru au da rahimin ne yanzu mutum ne ake bin shi da dinarai ko dirhami mana da kudi amma kudin yana da dele ana banka bashi sai lokaci kaza zaka bada domin an ce mu'ajjal mana abin da aka sama dele eh au min karadin ko kuma a ramce ne amma shi ma ramcen yana da dele saboda haka min ƙarabin mu'ajjal falahu to yanzu shi wannan wanda ake bin shi bashin an yi ajilahu nan shi kuma shari'a ta bashi dama zai iya gaggautawa yanzu ala misali ta ce wane ramta mun da allah miliyan guda ko dubu ɗari amma ba zan ba ka shi ba sai bayan wata guda ko wata biyu shi kenan ga su ya baka akan bayan wata biyu za a kawai ana nan harkar kasuwanci ko kuma wani buɗe Allah ya kama ka kafin wata ma guda ya cika sai ka samu wannan kudin to yanzu a nan sai a ce sai lokaci ya cika ka kai a to shi da anan shari'a shi tunda shi shi ne zai sauke nauyi kai ma kuma dama kana bukatar kudinka ba za ka ce ba a'a wani ce ka zauna da kudin sai ka wani a'a shi nan shari'a ta ba shi dama sai ya je ya kai ya sauki shi ne aka cinye magana da ake cewa falahu an yu'ajjilahu saboda shari'a ta ba shi dama ya gaggota ya je ya kai kai wani eh wanda da mun ce sai ba mota biyu wallahi yanzu aka wani wani kasuwanci aka yi ko gashi na samu wata riba a'a ko kuma wani kuɗi ka da ya daman can ba wani da rike maka wasu kuɗin ka kawai yanzu cikin iko Allah sai aka da kai duk masu bashin nan su zo su karba kawai shi kenan zaka zo ce wani da kuɗin ka kai ma ka kai mishi lokaci bai ba shari'a ta ce ya halatta kabla ajali kafin ajalin abu ba laifi bane ba nan ba haramun bane ba tunda shi nauyi ne ya samu ya sauke nauyi kai ma kuma me kai ma an fita kunya an mera maka kayanka sabanin ina ji banki ba su haka ko in aka matsin suka yi haka yana ji sai sun cika wata tara wai in suka ɗauki jini in baka ɗan lokacin da yi ba in ka biya ina ji akwai tara da suke ma mutum eh sun yi asara ko? ah to entere ne abun kenan gara ka zauna dai a dinka kwankwasar ka to kaga a musulunci ba haka bane ba musulunci kawai kan lokacin da ka samu sai ka biya tun da dama shi ma yana da bukatar kayansa kokari ne saboda musulunci ya ce a bada a taimaka wa juna ya taimaka maka to yanzu ka bashi kaga zai ji daɗi kai wane mutumin kare ne gobe ka zo da kuma sai baka tun da shi ba kama lokacin da ya ba mu sabanin wannan sai ya zo kaga ya samu kudin ba maimakon ya je ya kai sai ya tsaya yi ta wani ba zai ce to bari zai kara ne karshe kuma har ma ya rasa gaba kida ya zo kuma ya gagara biya to me kun kaje ka sauke wannan nauyi ko mutane suna wasa da bashi bashi wani abu ne ba wanda ko mutum ya mutu ba bashi yana ma mutum tikas farko abin da ake so mutum mutum a fara biyan bashi da abin cika ya yana akwai bashi da abiya kai akwai musamman ma kuma da abu da washi wanda ake shi wanda yake bi wannan mutum ya ji tsoron Allah ya kawo bane ma bai gabatar sun haɗe ku dai shi ku yi kokari ku sauke masa ku ba da ba akwai jama'a akwai mai wanda yake bin shi ba shi iya akwai nawa ne za a bada dukka kafin abin ne mutum haka ake so ba shi to amma wasu zan ta dora ma kansu wani ya ce ma shi na can ma yake nema wa iyasu ba da shi sanin bai san can ba shine kabla ajali ko waka zalika lahu an yu'ajjila al-uruda wa ta'ama min qarabin la min bayt haka ma kuma ya halatta shi ma mutum karamci abinci ko wata kaddara wanda ba na kasuwanci ba to saboda haka su ma sai Allah ya maka walak daga baya duka waɗannan abubuwa suka suka suka suka samu to su ma ya halatta sai ka je ka maida domin ka sauke ba kanka wannan nauyi wala yajuzu bai ku dinga diba mana wani lokaci to eh lokaci yayi to to mu kwana akan nan gaba kenan sai mu kwana akan gaba nan sai mu tashi tunda abin so muka lashe ne a dinga taba da daga inda ana yi insha Allah haka za a dinga daurin fahimtarwa Allah ya saka muku da alheri gaba ki da na ba ku ba mu na da rawo kenan mu kana akan wannan gaba babu kasuwanci yana da yawa duk matsalolin mu rashin karantar babu kasuwanci da yawa muke kwaba wallahi a cikin harkokin mu na kasuwanci kada Allah ya ce mana Allah ya so abubuwa da yawa da su dace ba ya insha Allah
ina daud
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم